بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kawo mu wannan guri a wannan marece na juma'a wanda kuma dare ne na asabar muna 25 ga watan sha'ban 22 afwan 22 ko na wato watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1446 wanda ya yi daidai ga watan bature fevrier yana da kwana 22 21 ko shekara ta 2000 da da nawa ne da 25 masha Allah To, muna kan karatun wannan littafi muzakkira fi ahkamis siyam wanda ake gabatar da shi a wannan masallaci na Alhaji Malam Habu a nan cikin garin Kance inda Malam Suraji ya kai shafi na goma sha uku wanda za mu tashi a kansa yau ya tsaya akan na sha biyu za mu tashi akan shafi na goma sha uku wanda ma yuqalu ba'da ta'ami abinda ake faɗa bayan an ci abinci wato irin godiya da ake yi wa ubangiji subhanahu wata'ala bai ta an samu kimtsawa daga abinci addu'a ta farko da malam ya kawo a cikin wannan littafi yace alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja wannan addu'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗarta duk lokacin da ya gama cin abinci dan a cikin riwaya aka ce idza qurriba bi ta'am idan aka kusantowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci to zai ce bismillah lokacin da zai fara idan ya gama kuma sai ya faɗi ita wannan addu'a wannan addu'a tana cewa godiya ta tabbata ga Allah allazi at'ama wa saqa wanda shine ya ciyar kuma ya shayar bi ma'ana shine ya bada wannan arziki shine aka masa godiya kuma ya shayar da abin sha wa sawwagahu wannan abincin da na ci ina godewa Allah ta yadda ya zanto abinci ne na ci na halal me ake nufi na halal ana nufin da Allah bai halitta shi ba da ya sanya shi haramun komin daɗinsa yadda kake son sa da baka ci shi ba shi ne wasawwagahu ya wato ainihin sa maka shi halal ne ka ci shi ka ji daɗi da shi yanzu in ka ɗauki misalin alade kaga ba su cin shi suka nuna cewa na ba ne mai kitse bai ja in ka gan shi za ka yi kwaɗan shi amma sai dai kuma haramun ne to Allah bai halitta shi ba duk ya kyansa da ma daɗinsa da suke faɗa to Allah bai halitta shi to amma wannan abincin da ka ci ka ƙoshi sai kai wa Allah godiya ta yadda Allah ya halitta maka wannan abincin waja'al lahu makhraja haka ina godewa Allah madaukin sarki ya sanya wannan abincin da na ce fita lafiya kada ya makalkale a ciki ya zanto min da sanadiyar samun cuta a ciki har a kai ga zuwa likita domin a ce wani ya kasa bayan gari wani ya ci kaza ya zama mishi matsala a ciki kenan kaga kayi godiya ga Allah kuma kayi wata addu'a wanda kake neman abincin nan da kaci kada Allah sa ya zame maka matsala a ciki so da yawa zaka ga mutum ya ci abinci abincin ya zame masa matsala ya zame mishi sanadiyar zuwa likita da kasan kuɗi da sauransu to shine kai addu'a godiya ta tabbata ga Allah ta yadda ya hore maka wannan abinci kuma godiya ta tabbata ga Allah ta yadda ina roƙonsa kuma Allah sa abinci ne fita lafiya kai ya zame mini dalilin samun wani ciwo an fahimci wannan addu'a ta biyu yace alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa godiya ta tabbata ga Allah allazi at'amani hadha wanda shine ya ciyar da ni wannan abincin da na ci wa razaqanihi ya arzuta ni ya hore mini shi mutum da yawa yana nan yana sa abincin bai samu ba to kai da kace sai ku gode ba Allah ta yadda ya arzuta ka da wannan abincin min ghairi hawlin ba wai dabara ka bace ba ba tare da wata dabara ta ba wala quwwa ko ba karfi wani bane ya bari dan in dabara ce mutum da yawa yana nan ya fi ka dabara amma yana ji yana gani ya kwana da yunwa idan ƙarfi ne za ka gudan ƙato gashi ne girɗeɗe amma yana cewa a taimaka min in karya an fahimci wannan to shine kake wa ubangiji ta'ala godiya akai addu'a ta uku alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi wato wannan addu'o'i da malam ya kawo ba ana nufin duk a gaba ɗaya ba fa za ka yi su ɗaya za ka zaɓa wadda ka ji ka iya ko kuma in kai wannan yau gobe kai wata saboda shi ne faɗin addinin da daɗin addinin ba za a zo a ɗari mai ka a guri guda ba a ce dole sai ka yi kaza a'a sai ake baka dama ka yi wannan ko ka yi wannan ko ka yi wannan an fahimci wannan ita kuma wannan ta ce alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi gaira mukfiyin ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ita wannan addu'a tace godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa tsarkakakken godiya mai cikakken albarka wadda take cike da albarka irin wannan godiya akwai albarka a cikinta idan aka ambaci albarka ana nufin cewa wani abu wanda ba ka yi tsammanin shi ba a ƙalƙashin wannan godiyar da kai zai fito ba ka taɓa tsammanin wani abu kai ka yi ta godiye to da yake godiya ce mai albarka to abin da zai biyo baya na godiyar da kai ba ka ma taɓa tsammanin shi ba ƙarshenta sai wani ma ya maka nuni cewa wai wane yaya aka yi kaza ya faru da kai ko kai ka riƙa mamaki na kasa ganewa yau na gamu da kaza to a dalilin wannan godiyar da kai ce sai ubangiji subhanahu wataala ya sa albarka cikin rayuwar taka ko ya sa albarka cikin jikinka ko ya sa albarka cikin abincinka ko a cikin jikinka da sauransu dai ko a cikin tunaninka ko a cikin lafiyarka shi ne irin wata albarka za ta shiɗa a dalili kuma albarka mai yawa ta ce wannan godiya da nake yi gaira mukufi ina yin ta ne Allah domin kai ɗin babu makawa sai kai ko kuma irin godiya ce da nake yi wadda ba a isa a kauce maka ba. Ban ni da yadda zan yi in kauce in ce ni bana gode maka ba, ko ban ni da makawa Allah sai na yi tare da kai. Da wanda kwa ce zai yi tare da kai a duniyan nan. ba zai tare da kai ba ya huto mu ganshi ina gode maka godiya mai yawa ta yadda babu wani kamakka a gurina wannan kalma malamai sun sharhi da yawa akan ta ma'anar tana wannan lafazin yana da sharhi da yawa da malamai suka yi masa amma daga ciki suka ce godiya ga Allah wanda Allah babu kamakka ni a gurina babu kamakka Allah babu abokin tarayya ko kuma Allah ina gode maka kai ɗin ba a isa a yi ban da kai ba. An fahimci wannan, wannan su ne manya-manyan sharhi guda biyu da suka fi fitowa fili. Godiya ga Allah wanda ba a isa a yi rayuwa ba tare da an gama da shi ba. An fahimci wannan, wala muwadda'in wanda ba a isa a yi rayuwa ba in aka ce an yi bayi-bayi da shi, an raba kaya da shi. muwadda da wasali sama kenan gairu muwadda'in wala muwadda'in wanda ba a isa a yi bankwana da shi ba ko kuma a ce an raba gari da shi ba a yi da shi a'a sai da Allah ina godiya gare ka ya Allah godiya wadda ba a isa a raba kaya da kai ba Allah wala mustaganan anhu Allah ina gode maka ta yadda ba a isa a ce an wadatu da kai ba Allah ba a isa ba a ce ni na isa da kaina banna bukatar ubangiji ta'ala babu wanda ya isa ya faɗi wannan magana an fahimci wannan kenan shi ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda zai yi rayuwa musulmi ne kafiri ne wane ne yana da bukata zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala an fahimci wannan ya ce rabbuna kai ne ubangijinmu Allah wannan addu'a ita ma akan yin ta bayan bayan cin abinci sai addu'a ta gaba ya ce alhamdulillahi lalzi yut'imu wala yut'am godiya ta tabbata ga Allah wanda shi yake ciyarwa shi in ba a ciyar da shi yut'imu wala yut'am wala yut'am na farko yut'imu wancan kuma yut'abu da wasali sama wanda shi yake ciyarwa shi ɗin ba a ciyar da shi. Manna alaina, Ubangiji ta'ala ya yi mana baiwa, baiwa ce ka samu abinci. Fahadana Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai shirya da mu, muka shiryu, muka ci gashi mun yi bismillah, har ma muke godiya zuwa gare shi Allah. Wa ata amana Allah maɗaukakin sarki kai ka ci shi ne ya ciyar da mu wasaƙana ya shayar da mu abin da muka sha wa kulla bala'in hasanin abulana Allah ya yi mana jarabawa kyakkyawar jarabawa an fahimci wannan da kyau Allah ya mana jarabawa kyakkyawar jarabawa me yake nufi da wannan kalmar ta ƙarshe Allah ya mana jarabawa kyakkyawar jarabawa ta saka ce wa nabulukum bil khairi wa sharri fitina mukan iya muku jarabawa inji Allah da alkhairi da kuma sharri fitina domin a fitine ku jarabawa kenan takan iya zawa a jarabe ka da abu na alkhairi a ga kaka zakai kuma akan iya jarraba ka da abu na sharri a ga kaka zakai to anan din da aka baka abun cika cika koshi irin wanda kake so ko kuma ka dai ci ba yadda kake so ba ka koshi sai kai godiya kace to dai Allah ya jarabe mu da jarabawa mai kyau kai ya kasance a cikin wannan jarrabawar da aka mana in ka cikin jarrabawa idan ya zanto ka ci abinci mai kyau yadda kake son shi kai abinci mai kyau ka ƙoshi ka ci to jarrabawa ce aka maka mai kyau to kai ya zamanto karkaciya in ba kamar mu manyan 'yan kasuwa ko mu manyan ma'aikata ko mu abun nan kai ba sabon mutum ya ci wannan ya gama mashi jiki jarrabawa ce mai kyau to kakka yarda ka yi wannan ko kuma ka ci abincin ka samu wata datsa an san datsa to wanda ake babu ko surfawa kawai a je a nuku hatsi haka nan ko dawa a zo kawai a zuba miya ga tanan dai a ci dai irin yadda bature yake ta batar falon nadir kwanta in dai ciki ya cika to shi bakin mutum hankali ya kwanta ko bar daɗi dai a ci to kai zaman to ka ci kuma karkace kai mu daga mu da mun rako mutane kuma ka tsoba yanzu wannan kaza ne to wannan din ma da ka samu jaraba ce aka ma mai kyau ka yarda kai godiya dai ga Allah an fahimci wannan to ita wannan kai Allah ya maka jarabawa mai kyau inda ya ga dama to da wata jarabawa ce zai maka wadda ba wannan ba sai ya hana ka shi wanda aka hana san bai ci ba bai sha ba shi wannan shine aka wa jarabawa mummunan jarabawa amma kai da aka baka cika koshi shine wa kullu bala'in hasanin ablana mu ya mana kyakkyawar jarabawa ta yadda ya bamu abincin sai ka gode mishi da jarabawa ta zama mai kyau ce an fahimci wannan addu'a ta gaba ya ce alhamdulillahi ghara muwadda'in godiya ta tabbata ga Allah wanda ba iya raba kaya da shi wala mukafi'in wanda babu wani irinsa a gurin mu mu musulmi wala makfurin wanda ba a isa a kafirce mishi ba a wannan rayuwa ka ce baka yi ka ce baka to in ka ce ba za ka yi ba ka isa makanka yaya za ka iya cewa yau yanzu muna lokacin magariba kai dole ne ka sallama cewa magariba ta yi ko isha'i ta yi ko da rana kai kake so to yanzu magriba ce dole ka sallama wa ubangiji subhanahu wataala idan rana ta rage ta fito dole ka sallama rana ta riga ta fito dare ya kare ko da baka so shine wala makfurin ba isa kafircewa ubangiji subhanahu wataala wala mustaghnan anhu kuma ba a iya wadatuwa a bar shi a ce ba za a yi banda shi ba a wannan rayuwa sai ce alhamdulillahi allazi at'ama min at-ta'ami godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu daga yankin cikin abinci daga cikin abinci ya ciyar da mu wani yanki an fahimci wannan abincin da ke da kwai a duniya mu ya ba mu wani bangare daga cikinsa wasa ƙaminar sharabi daga abin sha da ya hore mu ma ya ba mu wani mun sha to mun gode wa Allah waka sa min al'ura aw min al'urai kuma ya tufatar da mu bun ma yawo tsirara wato wanda ya ba mu tufafi baka sa muka rufe al'auranmu wahada min ad-dalalati ya shiryar da mu hanya mai kyau ya nuna mana hanyar bata kuma ya dora mu akan hanya ta shirya wa bassara min al'ama ya nuna mana hanya mai kyau ta yadda ya nuna mana can ga hanyar makabta kuma ga hanya ta masu gani ita ce hanyar addini wa faddala ala kasirin min khalqihi tafdila kuma ya fifita mu akan dukkan halittunsa fifitawa wanda babu kamarta Allah ya fifita dan adam dan adam din musamman wanda yake musulmi wanda yake musulmi ubangiji subhanahu wataala ya fifita shi to da haka ke godewa ubangiji subhanahu wataala akwai alqajir wal hamdala da zaka yi bayan cin abinci alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wannan ko da ita kai ta wadatar da kai akwai wata ma alhamdulillahi ay allahumma at'amta Allah ka ciyar Allah ka ciyar baka ma ce baka ciyar da ni Allah ka ciyar ba ni kadai ba ma ka ciyar babu adadi kenan wa asqaita Allah ka shayar wa aghnaita Allah ka wadatar ka bada wadata wa aqnaita Allah ka bada mulkin dukiya shine aqna ka mallakawa mutane abinci mallakawa shine iqtina wa hadaita Allah ka shiryar wajtabaita Allah kai zabe ka zabo wasu sannan falakal hamdu ala ma a'bait Allah godiya ta tabbata gare ka akan abun duk da ka bayar Allah muna maka godiya an fahimci wannan ita ma wannan wata addu'a ce idan kaga zaka iya ta sai kai bayan cin abinci akwai wata ma Allahumma barik lana fihi da kaida sai ka ce Allah ka sa mana albarka cikin abin da muka ci Allahumma barik lana fihi Allah ka sa mana albarka mun yi mun yi mun faɗi ma'ana albarka nan ko idan aka ce albarka fa um wani abu ne zai faru wanda ba a tsammani a cikin abu shi ne abu ma'anar albarka kenan warzuquna khairan minhu Allah ka ba mu abin da yafi wannan alkhairi nan gaba Allah ka sa albarka kuma Allah muna roƙon ka ba mu abin da yafi wannan ba nan gaba wa idza kana labanan idan ya zanto abin sha ne kamar madara ka sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da hadisi sai ya kace ma faqul Allahumma barik lana fihi Allah ka ka kai mana albarka ka sa albarka cikin abin da muka ci wazidna minhu Allah ka ƙara mana daga ciki bi ma'ana kamar wani nono ne kaje ka tatso jikin dabba ka sha shine ya kake addu'a to Allah ka ƙara albarka a hantsar an fahimci wannan kenan hantsar ana addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara mata albarka ko abun sha ne ka sha to sai ka yi addu'a Allah maɗaukin sarki ya ƙara albarka a cikinsa ko kuma ya ƙara wato ainihin ita wannan taska ɗin. To sai wato gaba ta goma sha uku ya ce addu'a'u liman fattaraka idan ka yi azumi ka ƙare sai wani ya baka abincin shan ruwa ya baka dabino shi ne man fattaraka wanda ya baka buɗe baki abinci ne ya baka ruwa ne ya baka ni za ka ce mashi ka an taƙula sai ka ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum Allah ka yi albarka a gare ta cikin abin da ka arzuta su Allah ya yi albarka Allah ƙara arziki shi ne ma'anar abin Allah yi albarka Allah ƙara arziki waghfir lahum Allah ka gafarta musu warhahum Allah ka ji tausayinsu irin yadda suka ji tausayina na yi azumi yanzu ya ji tausayina ya ba da shan ruwa Allah ka ji tausayinsa tausayi ku na ubangiji ya kake ganin sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa kaga irin yadda uwa take jin tausayin ɗanta jinjiri sabuwar aihuwa to ubangiji ta'ala ya fi wannan jin tausayi in ya tashi tausayinsa ga ɗan adam musulmi kaga da yadda uwa take jin tausayi ta kama nan ɗan ɗan ɗan to haka ubangiji sama da haka yake jin tausayin ɗan adam musulmi an fahimci wannan to kana addu'a cewa Allah ya tausasa wa wanda ya ciyar da kai to kenan idan ya zanto ka fahimci wannan addu'a wanda ya ciyar ka ciyar da shi ka san zai wannan addu'a ai sai ka samu ko mutum goma ko mutum biyar gwargwaron karfin ka a ce kullum kana samu wanda zaka ba buɗe baki ko da dabino ne ka bashi to ya zama to yayi maka wannan addu'ar ai kaga me kamance a duniya ka samu addu'a ta mummune addu'ar wanda ya kai azumi yi maka wannan addu'ar to aka ne kake nema duniya sai godiya ga Allah gaba ta goma sha hudu al-ikthar min tafsiri sa'imin ba'da ghurubi shams ana so idan watan ramadana ya kama ka yawaita baiwa wato masu karamin karfi buɗe abincin buɗe baki ko abin shan ruwa ruwan ne kansa dabino ne wato abinci ne kunu ne menene abin da kafi karfi ka yi kokari ka ga ka buɗa bakin mai azumi abin da ya zanto ya fara cin wannan abu naka ko ka ba shi dafa a gidan shi ko ka shirya ka kirawo mutane su zo su buɗe baki a kofar gidanka da sauransu to duka wannan idan kai to ana so ka yawaita wannan a cikin watan ramadan sannan a cikin watan ramadan abu na goma sha biyar alhirsu ala an tabda'a alƙiyam ma'al imam wa tansarif ma'ahu ana so ka yawaita kwaɗai ka fara sallar asham tare da liman kuma kadda ka tafi hal a ƙare da kai ana so ka yi wannan akwai hadisi da yake cewa man kama ma'al imami hatta sarafa musra lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya zo aka yi asham ya tashi tare da liman aka fara asham da shi aka kare da shi bai guje bar imam ba to za a rubuta mashi kamar ya yi kiyamun laili a rubuta mashi a kakkare mashi zunubansa na wannan lokaci gaba daya an fahimci wannan almuhafaza ala qunutil witr ana so ka dage ka rika bibiyar alqunutu da ake yi ta wutri kasan da wutri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alqunutu idan ya kare idan ta alqunutu addu'a yake yi idan ya zo cikin wutri a kowane dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alƙununsa yayi addu'o'i yawa al'umma addu'a yawa al'umma musulmi addu'a yawa ƙasa addu'a yawa kansa addu'a yawa iyalansa addu'a yawa duk wanda ya shafe shi addu'a da duk abin da ya kamata to ana so ka kiyaye wannan addu'a ka rika tsayawa ka rika tsayawa ana yi da kai a cikin watan Ramadan abu na gaba ta 17 al-ijtihadu fi Ramadan ma lam yakun fi ghairihi min ash-shuhur ya zamanto kana kokari a cikin watan Ramadan irin kokarin da dama baka yi shi idan watan Ramadan ya kama abinda ake so musulmi yayi ya dage yaga an samu bambanci tsakanin wannan wata da sauran watanni idan ya zanto wancan wata akwai barci tare da kai ko kana da wasu lokuta na barci ko na wasu wasanni ko na ruwaye da sauransu kamar misali zuwa sport ko zuwa wani gudu ko zuwa abu dai na dan wanda dan a motsa jiki ko a wataya ko a dai saki jiki haka kawai babu komi to idan watan Ramadan ya zo a ga duka wannan guraban ka cike su da wasu ayyuka na alkhairi ba a san barin lokaci ya tafi a banza idan wasu lokuta ka hudda kawai naka ya barci ka more to ya zama to wannan kuma ka hudda su yanzu shine ake so idan watan Ramadan ya kama to a ga bambanci cewa yanzu an samu sabon wata da ya kama mai alfarma to bai kamata a yi wasa da shi ba kamar in ba da misali idan aka ce wannan rani ne ya kama za ka ga mutum ya zo wato mazamna mahiranta ya zamna ya yi ta hira yana ta dumi da sauransu amma da an ce an daɗa ruwan shuka sai ka rasa wannan mutanen masu hirar nan ina suka nufa da ka ji baka sa gansu a ran nan to haka ake so idan aka ce watan ramadana ya kama to ruwan shuka ne aka daɓa so ake ga dukkan watsi daga wani gurin kowa ya tafi ya yi shimka wanda ya bari aka bar shi kaga ai manoma suna cewa duk wanda ya sake aka bar shi daga shimka ko sai an bar shi to duk wanda ya sake aka bar shi a ramadan to an tsere mishi ramadana shimka ce ake yi wanda za a girbe ta ranar tashin alkiyama idan kai wasa kuma aka tafi shikenan sai an je can gurin ka rika cewa da na sani sai ka irin na wannan tsuntsun ya rika cewa da an yi ruwan shuka haka jana ta za mu hudu za ya hudu sun gumi ba ya dawo ba daga hujin sai ana tumshen hatsi ya kaje ta ni hanna hudu halmu hudu shi yanzu ya hudo sun gumunsa to haka za ka yi kenan da dama za ka yi ana kimshe kai ka hudo sun gumi ka rika cewa ina ma ni to ka gani ko to idan ramadan ya kama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne mashhuri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hawa minbarinsa mai hawa uku matattakalarsa guda uku da ya taki daya sai aka je ce amin taki na biyu amin na uku amin ashe mala'ika ne zo gurin sa ya rada mushi wasu abubuwa sai ya ce kace amin sai yake faɗa da aka kare shi habai bisa kasa a gwiwa duk abun da suka ji sai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji ka ce amin har su uku ko ba mu ji mu magana ba mu san a wani wato munasabar zance bace aka aka faɗi wannan abin ne sai ce ai mala'ika ne zo rada mun wata magana har guda uku yace Allah tsine mishi albarka Allah gama shi da asara ya ya lalace ce amin yace amin yace wane yace duk wanda ramadani ya zo hal ya huce bai aikin a zo a gani ba wanda za a ce an saka aljanna to Allah la'ance shi Allah nisantar da shi daga rahmar Allah Allah sai turo mala'ika ya gaya manzon Allah wannan magana duk wanda Ramadana ya zo bai yi aikin a zo a gani ba bai bambanta shi da sauran watanni ba to Allah ne tantar da shi aka ce annabi ce amin annabi ya ce amin Allah ne ya turo kuma mala'ika ne mai addu'ar kuma annabi ne mai cewa amin za ka faɗi ƙasa duk wanda Ramadana ya zo bai yi aikin a zo a gani ba to shi yasa idan Ramadana ya zo ake so ka zama to kai wani aikin a zo a gani ka bambanta shi da sauran watannin to shi yasa ake so ka bambanta shi da sauran fa ibn abbas radiyallahu anhu ma qal ibn abbas yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mutum ne mai yawan kyauta ta alkhairi kyauta mai karamci idan aka ce karamci wannan aljud idan aka ce aljud a larauci badawa baka ma san wa kake ba ba amshi amshi sai ma amshi baka ma san ba wane ne ya karba shine badawa ta kawai baka ma san ba ne ya karba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya kama yace duk alkhairin da ke dake gurin sa alkhair bi ma'ana alkhair bi ma'ana almal in taraka khairan alwasiyata ka gani alkhaira alwasiya kenan in ya bar alkhairi in taraka malan in ya bar wata dukiya sai sai aje ai gado akan ta katan cikin suratul baqara da aka yi zancan wasiya to anan gurin ajwadan nas bil khair ya kasance yana wa mutane raban dukiya yana yin kyauta ta hanyar raban dukiya wato kyautar da ba a san ba ma wane ne ya karba kowa ba shi ake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa kana ajwad ma yakun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar shi takan tashi ne fi Ramadan ya kasance a Ramadan to idan Ramadan ya zo manzon Allah kyauta kuma takan tashi ta kuwacce kaga haka yake ta bada ya bada haka ko haka halin sa yake sai ce to kuma in Ramadan ya zo yake tsarawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wani guri yake cewa la ya'damu sa'ilu indi wato mai tambaya bai taba zawwa guri ba guri na ba ni aiki bai samu komai a gurin in ma wato nawali wa in ma husnul mardudi ko ya samu wato abin da ya tambaya a kusin mardudi ko kuma ya samu kyakkyawan zance in ba ba ce kai haƙuri in ya samu abaka amma duk mai tambaya bai taɓa zuwa bai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba shi ba to amma kyautar manzon Allah dai ya wannan kyautar tashi da yake to in Ramadan ya zo ka sawara ta da haka yake bada to in Ramadan ya zo kuma ya fi haka ajiwa da ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu jibril sai aka ce kuma akwai wani abu ma da manzon Allah yake yi da kuma mala'ika jibril yake yi idan ramadan ya zo bayancin waccan kyauta da yake yi ka ji wani abu kuma sabo hina yalqahu jibril a lokacin mala'ika jibril yake zawwa ka masa ziyara idan mala'ika jibril ya zo me yake wa kana jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi ramadan kowane dare mala'ika jibril sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yansalika har ramadan ya kare ya'rubu alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qur'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika karanta alqur'ani tare da mala'ika jibril tan wannan hadisin sai yake cewa yudarisuhu alqur'an yudarisuhu ya karanta qur'ani shi manzon Allah mala'ika shi ma ya karanta shi yasa yake da kyau idan ramadan ya zo ku samu dama musulmi a yi tukuri wannan ya karanta ƙwar'ani dama ce ta inda ka samu kuskure sai a ce ban mamaki kai kullum haka ke karanta shi sai ya gyara a ce ba a gyara da gyara tamala kun ga muka ba ku goma ko ku ko ashirin wannan ya karanta faji ɗaya wannan ya karanta faji ɗaya wannan ya karanta faji ɗaya a cikin inda za ka karanta ƙarshen ta sai ka karanta inda za a kama ka a ce gyara kuma ka gyara ta kai kana karanta baka san kuskure ne ba shi ma mafari da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Jibril yake zuwa gursu na karantawa don a tsare alkur'ani shi ne yana daga cikin abin da ake hujjawa na fa'ida a cikin wannan hadisin shi alkur'ani yana da sauƙin ɓacewa idan baka riƙe alƙawari da shi ba idan baka yawan karanta shi kana yawan sabunta shi manzan Allah ya kwatanta shi da cewa yadda ka san ka saki raƙumi babu da baibaye a cikin sahara yanzu ka duba ka ga bayyana to haka alkur'ani yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yake zawwa gurin sa suna karantawa in ya karanta shi ma ya karanta har ramadan ya kare kenan kaga wata ne na alkur'ani a cikin sa ake so a zo malaika fa yake saukawa ya zo ka duba sama yake barawa ya zo kasa a karanta ya bar sama ya zo kasa a karanta alkur'ani tare da shi to shi yasa ake so a yawaita karatun alkur'ani idan ka duba kissa da tarihin manyan malamai yanzu dauki Imam Malik idan aka ce Ramadan ya kama irin su Imam Shafi irin su Imam Ahmad gaba ɗaya duk wasu littattafai da suke karantar da su sukan nadewa su mai da su gida su aje su rungumi karantar da Alƙur'ani su rungumi tafsiri bin sa taɓa wani littafi idan Ramadan ya kama an ba Alƙur'ani ba shi yasa shahar Ramadan allazi unzila fihi Alƙur'an wata ne na Alƙur'ani so ake aga al'ummar musulmi sun san menene Qur'anin su ya kumsa menene littafin sai kusa ake so a iya karatunsa a iya wato sanin ma'anonin da ya kusa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yi fa idza laqiyahu jibril idan jibril yazo ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala idan yazo mushin ne ya tafi sai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kaga iska na kadawa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar shi take a cikin wannan wata na Ramadan. Menene abun ma'ana kwatan wato ba da misalin da rahil mursala iska idan ta kado. Yanzu idan iska ta taso ta ce bari in kewaye can bana abu ba ta can bana abu ta can ga mutane ta azamne wannan iskan da ya taso ya kewaye wani bayan iskan ba. Iskan nan idan ya taso duk wanda yake nan sai ya ji shi. ka ɗauki misali iska ce mai ƙarfi ko kuma iska ce ana tsananin zafi mai daɗi ta taso akwai wanda ba zai ji ta ba to idan ta iska nan taso kowa sai ya ji kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mala'ika zo masa cikin Ramadan din nan to kyauta ce da take gama kowa da kowa sai kowa ya san wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudo kyauta ya raba an fahimci wannan wannan ana so a nuna wa al'umma musulmi idan wata Ramadan ya kama a dage da karanta alkur'ani a dage da yin kyaututtuka a dage da wato ainihin kula da ciyarwa lokaci yayi ko to abinda muka faɗa zan tore dai ubangiji subhanahu wataala na'am ta tsana ko abinda muka faɗa zan tore dai Allah ba mu ladata kuskuren da abu ko Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk